Allah shi ne wanda ya tarar da tutar godiya akwai wata tuta da Allah ya shirya ta a filin alkiyama duk halittar duniya duk wanda yake neman ceto yake neman salama a wurin Allah to bukatar sa idan shi a ƙarƙashin luwa'ul amdu hatta annabawa hatta mursalai hatta ulul azumi min ar-rusul shine manzon Allah ne zai kaga luwa'ul amdu wanda shugaban halitta yake cewa wanda ubangiji yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin to tutar hamdin wannan a gurin annabi tutar hamdin wani matsayi ne a zatin annabi muhammad to shi ne zai ɗaga ta a ranar an duk wanda yake ƙarƙashin yawa alhamdu da zuwa sa ta ne to shehu ibrahim yawa annabi ibrahim dama kamilu zafi ya faɗa ya ce wa biya gini wa alhamdu ni ne muke ɗauke da tutar hamdu ranar alƙiyama mun ji daɗin mu ma wanda suke san annabi sun ji daɗi duk wata damuwa ta lahira ba ta sami ta ba balle musibar duniya ba to shi ne shehu yake cewa wa halaliwa alhamdu shugaban talibai shi ne wanda ita tsarar da tutar godiya wani fahari shi ne wanda ita tsarar da tutar alfahari daraja ke yanzu malam wannan matsayi na annabi wani irin matsayi ne sai Allah yau dan wani kamfani mutum zai samu a duniya sai jin kuma mai lokaci dan kankani shi ke na sai ka ga yana tsagawa ina cirawa daga ran da kuma wannan abun aka zari zai koma sai to shi kuwa wannan kuma wannan ƙarin da wannan abun dukkan waɗansu uzama da suke duniya a da shi duk wani wanda ke taɓa taka tutar ƙarfi da daraja da martaba a duniya yana nan a cikin wannan layin sai kaga zamani yana tafiya ina haɗiye sunansa zamani yana tafiya sai an waye gari a zamaninsa ya cika duniya bangon gaba da nema ana jinsa amma sai an zo zamanin da wanda isan surar sama babu ya koma babu gaba daya labarin da duk abin da ya cila da shi a duniya babu karya wannan katangar sai annabi Muhammad shi ne tun da tun kan ya zo duniya Allah yake Allah yake cewa mu muke bayanin zuwansa ni nake bayanin su a cikin littattafai ina sha min ba a ma bayyana hulun nasu duk fita kafin ya zo Allah ya ce na cikin littattafai da zuwan sa sannan sai ga shi ya zo nan fa sai aka ga sabon abu aka zo aka ga wata irin halitta da ɗan adam bai taɓa ganin halitta irin ta ita ce wannan siffa kyakkyawa wacce ko karanta ta ake yi ijabar Allah da ko sauka wannan sufofin jikin nan min annahu sallallahu alaihi wasallama an azhara lahu ad aja anjala akala adaba al-fa'il ablaja azja akana hudu wurin abinda ba aka dinga yi aka gai shi ya zo tun da ita a duniya kura kamar kwayar zarra ba da taba hawa kan kasar sama balle jikinsa kuda bai taba hawa kansa ba bai taba yin hamma ba bai taba kuskure ba haka yi a duniya to sannan kuma ga can kuma duk da wannan abin sai Allah ya cewa wal akhiratu khairul laka min al-ula kara hakuri muhammad anan fa ba ai komai ba ganin ka sai filin kiyama a nan ba sahabban saba'in ya zauna a kan shimfiɗa cinye ta suke don kauna da ganin abin mamaki amma Allah ce yake nan dai bai tsara a kudu za a ga kowaye da zai da kan kyama nan da Allah zai nuna shi sai ke a sa'an yau a sakar buka makaman mahamuda za ka fa mukamin mahamuda to so na bahani ina yau mai ta mutane duk da an fako da yake a makabar mahamudu din nan sai an yi kuka masu hidima su ce da mun tuna mun kare ma hidima a ce abin ya wuce tunanin waɗanda kuma suka saba man kafar su ta zami malam dan cizon ya tsaye su gudun su da in ya saboda sun ba su yi abin da Allah ya ce a yi ba to shi ne to shi ne wa hadin wa alhamdul bakari sayyidan yana matsayin shugaba lil aba'i da iyaye wal abna'i da ƴaƴa duk ƴaƴa da iyaye annabi shi ne uban afralu mu'min shi ne mafi fitin makoma sallallahu alaihi wasallam to da shehu ya kwararo wa shugaba wannan kirari kafin so ya iya fadanci ya iya ya iya kirari ma da in gama fadar cewa na hukutsata laula ka san tuka wasu faɗan tushafa kai za a ce duk abin da kake so a baka duk wanda kake ta an gama zai ce za a taho da lallokai na yan wuta sun fi dubu saba'in manzo Allah ya ce ina za a kai su a ce yan wuta ne ce a mai da su aljanna to za a zo nan shugure manzo Allah kirari da wannan kai ne da kaza kai ne da kaza sai ku ku babar hama hadal abdu fi da shafa malamin irin kirari ne wannan yanzu wanda yi wancan kirari ya kasa samun wannan alfarmu da zai sa to fa ya rasulullah kai ne da huddaka kai ne kan tuɗa wasu fa'an kai ne wanda Allah zai ce tambayi duk abin da kake so a ba kai kake da sirrin wanda saufa yudi ka rabu ka fatar ba kai kake da liwa'ul hamdi kai kake da liwa'ul fahari kai ne sayyidan lil aba'i wal abna'i kai ne aburan mu'mini to ni ma ga ina kan kira ni ma da barhama da ibrahim هذا العبد wannan bawan kai ne wanda kowa sai kai shi ne ku shafa'a domin na zo ka cince ni na tura ba ceto ya yi wahala a nan kai ba zai wahala ka shafa'an ka yi ceto fiye a cikinsa ka cince ni wa fi sahabi sannan duk jama'a ta ka cince su Hajji mun ji daɗi ba. Duk jama'a ta duk inda suke ko da lungu da sako a duniya ya sai ya ji ba zan manta da su baka ce ce. Kuma ce dan ka ji wata shagwaba mana sai ce fi ajinin a nan duniya nake so ka ce ce. Kan su faɗa musiba. Wa mu'ajjali balle kuma gobe aljama. Za ma yi nan gidanmu ne ya yi. الله أكبر فبرهام هذا العبد فيه تشفعا كإبراهيم والنبوة ناك يا رسول الله شفعا فيه ايش جوعش كتيتش فلم يرد غير المصطفى ومني بانا قول قوة النبي فلم يرد بانا قول من مؤمن وانا ابو بوري wani abin da zan je in kwanta in dinga kirari a taimaka mu gerar mustafa sai an kai kadai na sa a gaba Allah kara masa yadda to kaga ya yi kirari ga annabi ya faɗi bukatunsa a ciki ba maganar duniya sai Allah to sai kuma salati sai ce wa salli a ya maulana wannan fata ce Ibrahim alkaran ce diwani kaf ta iya abin da ya zuwa farko ya buɗe da tsananin bayanin cutun tsananin da ya yi maka bayanin sharhin yadda ike son shugaba sai ya fata tafi kirari ga manzo da ya tafi kirari ga annabi ya yi masa bambatan ya musu kirari da kuma ya ce to ni ma ga ni ka taimaka ban da kowa sai kai to daga nan sai kuma iya ka talatin a rikice hajjar da ake yau ya ce wa tsalli ka yi salati a ya maulaya ya ubangiji na ka yi salatin mai idara kadari biyu gwargwadon yadda annabi yake a wurin wannan wani adadi ne wannan billahi da ya fi adadin adadin kaɗar ruwan haɗari ya fi adadin ƙarso ƙarso na ruwan hanya ya fi adadin yashin duniya gaba ɗaya ka san a dala'ilu mai dala'ilu yana faɗa Allahumma salli ala sina Muhammadu adada amfasihim adadin numfashin kaunu gaba ɗaya wa alfasihim da adadin maganar da kaunu suka yi da harafan gaba ɗaya guda nawa ne kuma ita na jin su kuma sannan wa alhazihim da adadin garin su tukkawa kuma ina so ka yi haka min yau makalaka da duniya sanan da ka nufi duniya ila yau ya mutu zuwa ran tashin kiyama yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah kai salati ga sayyidina Muhammad adada adada kadai adadin tarso tarso na ruwan sama wani matsar da adadin ruwan da aka yi a duniya mun yi makalakatar duniya sanar da kan su duniya ina mun kyamu to amma in kace Allah mu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin haka kadari ni to biya koyin ka wanda suna da iyaka to kadarin annabi fa wai san kadarin fa sai an sai an to kai salati ya Allah alaman hadani bisa wannan da ishirye ne liljami da dukkan abu mai kyau shine annabi Muhammad al-mujammal al-mujammil wanda yake mai kyautatawa ko al-mujammal abin kyautatawa wa salli kai salati a ya maulaya ya ubangiji na mai da kadari ji gwargwadon matsayinsa alaman hadani bisa annabin nan da ishirye da ni min kamili da abin da ke cikakke al mukammala abin cikawa wa alin da hada da alayensa wa ashabin da sahabbansa kiramin masu girma a majidin masu girma wa man salaku na hajjin amini Allah talatin nan duk wanda ke taɓa shiga tafarkin annabi haɗa da shi kan shi Ibrahim haka ake so kullum ne salati shi da sahabbai na sai ce da kunzumin masoyan annabu gaba ɗaya a yi musu haka almuzannin ne abin kyautatawa har ulmini harafin mi'a da aminan tarka bi salma watan da فإن جمال الحاشم متردم إذا أقرب الأقوام ملحا ومطمع فرد بذكر الهاشمي المكرم جليسي إذا أقلوا جمال محمد حبيب إله العالمين المعظم فعبد تجلى سيد الكون يا له تحير فيه خائر المتزمزم خوارقه يؤجي الأواجب حصوها وما ناسبت قدرا بلاها المقدم كفى ما أتى للأنبياء من خوارق وما لاح للأصحاب في كل ملعن ومولده أعلم به وعلومه وإسراؤه بعد الجمال المفخم وأخلاقه عدلا ولينا وشدة وعلما وجودا واتقى كل مأثم وما ضل لها الهاشمي وما غوى فالصورة والنجم حلو وتفاعل الحمد لله شوف يوتيوب دعانية دعانية بتالي من تذكار سلمان daga ambatan salma ba ruwa na da wata mata salma ba ruwa na da ita duniya ke nan wannan dani da wata mata sallau mata ne da aka zamanin da duniya suke rubar kaiki suke tawaki a kansu suke tsirrancen su su laila duk jinsin mata ne to wace ni ba ruwa na da mata mace na gane farkonta na gane karshen wanda ban ga wanda nake taba gauriya ban gane zuwa shi ne annabi su hausa abin gidan bisani yan mata masu kyau na gane su wallahi da an yi wasu shekaru ma jigogin da cewa za su dinga yi yanzu yanzu ka kau kin taɓa yin kau a duniya da ba an taɓa cewa ana san ki sun ana da kyau har sai an dawo fuska ta dawo kama an taka kwano haka da haka shi yi da ba to wanda yake da wannan an gama gane farkon an gane karshen wani magani an yi abin kuma da baki ke nan ya aure ta ita ne da kuma ita ne ta ma kusan mata da rai musamman a samu ba ta da cuta wata yi a ba ta da kaza ba ta da kaza. Sai ko yi ce bakin nan da malam hashimi kan zatin annabi nan ne gurin kaiwa da komowa nan ne wajen santi in ka hau ka zamu wani zai gano abin da kai baka gani ba إذا أدرب الأقوام ملحا إذن دي ملحا ونأب واسع ومطمع ونأب قدي أدرب الأقوام يسا zuciyar mutane take farin ciki ta ga galibin yan duniya a haka abin da yake sauke musu hankali shi ne malhan wa maɗumaɗu abun wasa da kuma maɗumaɗu abun kwaɗayi samu kama daga kan abubuwan nan da Allah yake cewa su ne abubuwan da suke kawar rayuwar duniya to ɗan adam yau waɗannan abubuwa sun janye hankalin mutane to shehu yake idan mutane suka zama haka da rufe zikirin hashimi to ni ba abin da yake karanta ma wasu ambatan abin da yake sa min jin daɗi sai zancen manzan Allah haka jama'a shehu ibrahim ba su sa kowa a gaba ba sai annabi isa mutane irin yadda shehu ya yi nasihan na ike cewa na sahatu liman ya bi salamata walfula din mai neman lafiya to in ba cikinmu zai shigo da kyakkyawan niyya ba to ya yi ƙoƙari ya janye jikinsa don ya samu lafiya taɓa namun waɗannan guba ne duk wanda ya taɓa su ya kawo marhari shehu ya ce to allah zai hallakar da shi saboda shi bai da kowa sai an ne sai ce jalisi abokin zamana iza akhlu sanda ba kowa ni kadai to babu abin da yake nake jin daɗi yake ɗebe min cewa sai jamalu muhammadu can annabi habibu ilahil alami annabi shine masoyin ubangijin talikai almu'azzam abin girmamawa fa abdul shau yace shi shugaba wani kasaitaccen bawa ne fa abdun bawan Allah ne bawa ne babba ko da za ka je na cewa a cikin kirarin da ike wa annabi ine wa manzan Allah kirari ine wa annabi kirari to kuma za ka ji ya da kai kan girman ubangiji wani lokacin haka yake cewa muhammadu abdullahi gairu mushabbahin bihi basharu annabi muhammadu ba a misalta shi da kowa a duniya man rama zalika safihi wanda duk ce ma annabi ya kama da wani to ma hukuce ne safihi yake fahu sifatu shi annabi sifa ne shabbatu bismi fa'ili walaysa bi shibhi al-mustafa ghayr aini yana tai yana tai ce wa ma waladan rahman amma fa Allah bai haihu ba karka zo ka ji muna ta wannan kirari muna ta wannan yabo muna ta wannan ka ɗauka mu ma irin abin da kiristoci suke faɗa mu ma haka muke faɗa a wa ma walidar rahman Allah bai haihu ma fa huwa shi annabi ubaiduhu kasaitaccen bawansa ne maɗaukaki ma'ana da ya ce ubaiduhu bawa ne wanda Allah bai taɓa yin mutum irinsa ba kadai Allah ya siffanta shi da wannan ya tattare ilimin kaunu gaba daya a cikin zatinsa
yasa sai ya ce wa ma waladar rahman fa huwa ubaidu fa jalla ilahi laysa shay'un kamithlihi to fassara ubaidu din nan shine walakin alal khalqi fadlan wa rutubatan ko shuhuratan muhammadu zakal abdu kaji ba kan kwanan nan baya aka zo aka dinga waɗansu zantuka iri iri iri iri ya kamata mutane kisa yanzu ma abin da aka shiga cikinsa a yau a duniya wato wani irin yadda ka san dajin ɗimuwa haka aka shiga dajin ɗimuwa aka shiga amma dai ko ina ma aka shiga wallahi tallahi allah ba zai wa mutum afuwa ba idan ya saba masa ka'idarsa akan wannan shugaba ba ruwan Allah da gigi cewa kowa ba ruwan Allah da cewa wani bai sani ba ba ruwan Allah da cewa bari mu taru ni wani abu Allah ba ruwansa da wannan wayannan bayin Allah ilimin su da zatin annabi ba na wasa bane abinda Allah ya sanar da su ba na wasa bane kana jin abin da ya faɗa sai aka zo aka ce wai shau ya ce wato a wa ma waladar rahamanu wa huwa ubaiduhu to ai kowa ilimin yan nazari na ilimin ilimin tasgiri ai an san cewa idan kasaita ta kai girman abu an yadda kai masa tasgiri amma tasgiri ba na kasa bane dan girdan babu irin sa ne yace fa huwa ubaiduhu dan kuma ya kara ma bayani sai ce wa ma waladar rahmanu fa huwa ubaiduhu fa jalla ilahi liza shakun ka misali dan ya nuna maka ubaidin can fa da na fada na kasaita ne da ni kai na ban san me zan ce ma ba sai ce walakin alal khalqi fadlan wa rutubatan muhammadu zakal abu annabi muhammad wannan kasaitaccen bawa duna mushabbahi wanda san ba a kamanta shi da kowa ba a kamanta shi da kowa sallallahu alaihi wasallam to shine shaw yace ga wani karatu da zan faɗa akan annabi sai yace fa abdul shi hakika bawa ne abdullahi wa rasulu duk inda ma kaji Allah ya ce abdu ya shiru to annabi yake nufi shine abdu hakika huwal abdu hakka haka shaw ya faɗa shine bawa na hakika amma duk bawan da ka sani a duniyar ubudiya ainihin sirrin inda aka rankwafa wa Allah duk wanda ka sani bai kai ɗari bisa ɗari ba sai Allah ya bayanin wane ne wannan bawan ko wane ne ni'imal abdu ka gani ba annabi ayuba ko sai Allah ya ce bawanmu ne ayuba kaza kaza innahu awwa kowane bawa wa zukur abdana sai ce ayuba ko da annabu ne a goma Allah ba zai ce ba zai ce Muhammadu dan ya ce subhanallazi asra da abdihi yanzu ya ce Muhammadin subhanallahi yaran da ake magana da shi a fada Allah ma daban yake amma su annabawa wazukur abdana sai ce dauda ko annabi isa da ya ce inni abdullahi inni abdullahi ni bawan allah ne a taniyar kitaba waje alani nabiya waje alani mubarakan aina makuntu wa ausani bis salati allah ce ci gaba da bayani ina bin sawunka wa ausani bis salati والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا Allah ce zalika Isa bin Maryam wallahi Isa ne ba wai abdin nan ne da ake kiro an an fade shi eh wannan Isa ne zalika Isa bin Maryam Isa ne dan Maryam to yanzu ka hada da shugaba to shi ne shehu ya ce fa abdu wani rikakken bawa ne tajalla amma da ifito fili sai gashi sayidal kauni bawa ne a take kuma shugaban farko da karshe ne a tare wa ka taba ganin ya hada wannan shau ya ce hada kishiyar juna sai annabi gashi fakirun gashi ganiyu gashi hamidan gashi muhammadin shine mai yabo shi ake yabo shine mai bukata ga Allah shine mawadaci shine bawa kuma shine shugaba shine tajalla sayyidul qauli shehu yace ya lahu ya mamakin annabi tahayyar fihi khadirul mutajamjim zuciyar wanda suka kware a cikin ilimi har suke da kujera manya-manya a duniyar sani shau ya ce an suka zo suka ga annabu sai su gigice ne ba wanda ya taba cewa yau na gane annabu daga farko zuwa ƙarfi zai gane ba to sai shau ya ce kamar yana so zai shigo wani abu ne na waɗansu abubuwa da allah ya girmama annabu da su kamar keɓance-keɓance kuhu. keɓance-keɓancensa a kece-kecen al'adunsa mu'ujizozinsa yi uyil a wali mahasuruha da za a tattara talikai du a ce su lissafa abubuwan mamakin annabi ba za su iya ba wa ma nasa ba ta kadarar liɗa halmuƙaddami amma di yawan mu'ujizozinsa di yawan mukamansa duk yawan waɗannan martabobi da Allah ya bashi da kece-kece kaga a cikin keta al'ada yanzu a iya kidaya mu'jizozin annabi ka duba ka ga manzan Allah ne ya isra'i mu'jiza ce a dare ɗaya ya tsallake daga nan ya shallake sammai bakwai a dare ɗaya iji idawo daga boijawan daga daga kilomita wato biliyan 22 ya ɗauko hoton duniyar amma idan aka nuno ta billahi lazi ba ta kai girman ƙwayar zarra ba ita wannan duniyar ta daga daga kilomita biliyan 22 biliyan 22 tun 1977 yake tafiya har yanzu tafiya yake to ya hanga ya hango ina wannan duniyar take da aka nuno ta a hoton sai da aka sa kibiya aka nuna a nan duniyar mu take shi ko shugabanmu abinda bai kai awa ɗaya ba ko rabin awa ko minti biyar ishallake samai bakwai ya je dawo to shehu ya ce mu'ujizozin annabi ba su da iyaka amma duk rashin iyakarsu ma na sabata kadarar lidahal muqaddim da za a haɗe su mu'ujizozin da yi da martabarsa ta gun Allah to kamar akwai ne da babu duk waɗannan mu'ujizozin a gurin Allah matsayinsa na gun Allah kwaya ɗaya biya shafe su ka duba fa abin da iya duniyan nan mala ka duba abin da shugaba iya duniya kuma keta al'adar nan ba karamar tsada ne da ita agun Allah ba tun da dai zaka ga manya-manyan annabawa wani annabi musa ta sau bata kai goma ba tara ne peters a ayatin aya tara ce annabi isa ma nasa biyar ne ko inni akhluqu lakum min ad-din ka hay'ati ad-dayn fa anfuqu fihi fa yakunu dayran bi iznillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi iznillah ka gani ga wancan ga wadannan ba su da yawa annabi salihu mu'jizarsa daga daga daga fitowar taguwa daga cikin dutsen nan an an ce ka ta bi ma wahala za ka yi ko ba ka ba mu'jizarsa kwaya ɗaya ce da shugabanmu ya zo duniya malam mu'ujiza malam wato markata aka dinga yi kuma in ya yi sai ɗiba ya ba wa sahabansa sai ɗiba ya ba su cikin al'ummar sama ga tanan tafan sama hannun waliyai duka karama ce ta gigita hankali malam ta gigita hankali a hannun waliyai shurafa'u ka duba jikokin annabi abinda suka dangaci malam mun je bici mun dawo an yi karanta diwani wani sharifi tun da muka to sai idin ga kuka ce mai a shafa na rasa mai zan ba ta shi sai ce to amma ka gafa motan nan aro ta aka yi fa muka zo bicin nan ije to in dai ni jikan annabu ne yau za a baka mota yau dole da la'asar fa kuma aka dada ni gida a karfe bakwai ba ba sai ga motar nan tawa tana nan yau shekarar ta wajen hudu a daren fa aka yi wannan abu a daren fa to yanzu wannan ya za ka ce wannan shi kuma ina jin bashin ne da shi ma shi shari'a ya ce amma wallahi yau ne a shafa sai an baka mota a yau kuma wallahi laifin yake hawa shi shari'a ajikon Allah to duk Allah ne yadda waya ce a waya ce a jiki ko? yanzu ka duba ka ga ka ga sidi muhammad malam sai rubuta ƙura'ani fa minti ɗaya fa to ka gani haka lokacin da shi ya tura mu karɓo da la'ilu ya ce ku je gun sidi muhammad ya ce in tura karɓo min da la'ilin nan da yake rubutawa ana zuwa halifa ne sa sa abin a bakinsa alƙalam sidi muhammad ya ce a duba mun agogo aka duba agogo kafin a yi rabin minti ya rubuta da la'ilu wallahi a gaban mu aka yi sai wannan sai da irin sai da lujo da ma duk mu'ujizozin annabi ne wa'annan ka duba kuma abinda sahibin zikir ya yi eh sahibin zikir na ringin mala wannan abin ya wuce hankali kuma duk ambatan annabi ne kuro duk a gurin annabi suka samu wani gurin shugaba yanzu nan shi ya ce gaba ɗaya rayuwarsa ma da isa da shehu ibrahim ya ce ya ce ni aikin da duk abin da mutum ba zai iya ba ne sai in yi wannan abubuwa sun min yawa kai mun addu'a shi neman ma a rage masa yake shehu ya masa addu'a kuwa ke ce ai mu dama ba inda muka sa gaba ba ke mu yadda annabu muke nema yadda shugaba muke ne to duk waɗannan abubuwan ban mamaki ba su kai ƙadarin annabu ba agon Allah kafa ma a talil an biya min hawarikin shau ya ce ya ishe ka abinda ya zo ga annabawa nake ciki can al'adu wa ma laha da abinda ibayyana lil ashabi da sahabban annabi fi kulli malhamin a cikin dukkan fagen yaki wa mauliduhu yace kuma shehu yace ka duba ka ga haihuwar annabi yanzu an taba ganin mamaki a ja'ibu irin na lokacin haihuwa annabi wannan haihuwa duk yahudawan duniya sun sarran da za a haifa annabi dukkan waɗansu a walimu sun san yau za a shugaban halitta zai zo duniya taurari suka yi ƙasa-ƙasa katangar farisa da kisra suka farfashe da abubuwa iri-iri wa ulumuhu to kuma kaga ilimin annabi in ji shehu dawo magana ilimin annabi yanzu a shafa ba shi muke kai ba wa isra'uhu dawo kan isra'insa ran da Allah ya ce a ɗauko shi daga nan ƙasa ije tsallake san mai gaba ɗaya idawo wannan abun ba zai gano ba har a tafi alkiyama sai a filin alkiyama ba'adal jamalil mufahami bayan kyan zatinsa abin girmamawa wa akhlaquhu komo kan dabi'o'insa inji shehu adlan ta bangaren adalci walinan da tausasawar annabi wa shiddatan da tsananin tsananinsa kuma ba zai yi a hada wa dan adam wannan a duniya ba amma shugaba ne ya hada wannan biyan ga adalci ga tausasawa ga tsanani kuma karka ɗauka tsanan laushin taushin yarin jaye idan an zo gurin tsanani ba za a yi tsananin ba a ya fi ƙarfin haka wa ilma ga ilmi wa judan ga baiwa wata ka kullum asami shehu ya ce ga kuma kiyaye sabon allah kayi ba shi tun da Allah ya halicce shi bai taba sako ba masumi ne ‘ya'yan gidansa masumai ne tsarkaka ne Allah ya kiyaye su sai shehu ya ce wa ma zallada halhashimi ba hashimin dangi bai taba ratsewa Allah ba wa ma gawa bai taba kaucewa ba fasurata wannan jimi yanzu da yadda za a yi ya kai ɗan uwana je ka ɗauki suratu wanne jami'i za hawa ka je ka karan utulwan shauce ka karance ta wata fahami ka yi ƙoƙari ka gane ne a cikin wannan jami'i yanzu musamman a wannan lokacin kowa da kowa shehu ya ba mu assignment da mu 'yan ɗariƙa da kowaye ma shehu ya ce a je a ɗauwan na jama'a za hawa a je a duba ta yake ka duba ta inda ka duba sosai ya ce taral mustapha za ka ga annabu a cikinta zaharan wa baɗanan a fili da ɓoye wa tazfaran za ka rabauta bi sirrin da wani kasaitaccen sirri mina sararin ilahil mukattami malam sanda izo ina karanta wannan jami'i za hawa ma zalla sahibukum wa magawa yana karantawa da bakinsa mai albarka duk waɗanda ina karatun nan hatta kafurai ran da yi wannan karatun sun zo gurin hatta aljanu duk sun halarci gurin hatta mala'iku duk sun zo yana karanta wannan jami'i za hawa ma balla sahibukum wa magawa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha Allah yana cewa shi wannan shugaban nuduku ma nuduku ba fa ba fa kalma harafi ba furici je ka jami'a za su gaya ma menene kwaye furici furici wannan iskar karan nan da Allah ke halitta a cikin dan adam kafin ta fito in ta fito ta zama wato harafi to kafin ta zama harafin a kai ta makogwaro kasan makogwaro in za a faɗi ka ko in za a faɗi ka in kuma ana so ta fito can waje ma za a faɗi ba sai ta zo hallibanka ko za ka faɗi ma to kafin dukkai wannan tana can cikin cikin naka allah ya ce shugaban talibai hatta wannan ƙarar da za ta fito yi magana sai ne masa izini mutu wa ma yin duku wani hawa bai taba magana ba sai face Allah ne zai magana in huwa illa wahyi yuha annabi ne fa yake da wannan shi yake da wannan to da ina karanta wannan ran da i karanta wannan jamu yana karatun sahabbai da an yi shiru ai da ije karshen ta ice fasjudu lillahi wa abu da musulmi da kafirai da mala'iku da aljanu da dukkan arwahu kuwa sai da isi jada an yi zini cewa a fasjudu lillahi wa abudu halar duk wanda ya halarci wannan zamani ya ga aya ya ga ayar Allah ya ga ayar Allah to su shehu ibrahim Allah ya musu fatahi ya musu kashafi sun samu hasken annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a tsaya a wannan baiti sai kuma Allah ya sake kuma gashi amin alhamdulillah yau mun mun samu tagomashi ita wannan halara tamu yau ta rabota da arzika masu yawa ga sharif hadi yau ya zo wannan wannan majalisi na kusan ma a ce yau yau shugaban taron shine shine sharu hadi eh an samu an samu kasaitaccen sharifi eh ga sharu dawo ana duk shurafa ne suka kewaye ko me ya faru yau ba a sani ba Allah Allah ya saka da akwai ɗan uwa da Ibrahim za mu masa addu'a ya masa